اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وعلى اله وصحبه وسلم لا ولا اله وعلى اله وصحبه ومزاج امين قال ربك رب العزه عما يقولون سلام الحمد لله رب صلى على العالمين النبي ربنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا طعام لكم أنه الجميع الرسول فغير الحميم فذوقوا إلى عذاب الجحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن إن شجرة الزقوم نعام لثيم كالمهل يجلي في البطون كغلي الحميد أنا أنا فجر ساكمكو ممونا wanda zai gamu da kafirai bayan sun shiga wuta akwai wani itaciya ana ce mata shajaratul zoho hiya min aqbati shajarin murriki shahamata tana daga cikin mafi munin itace mai tsananin ɗaci a ƙasar jihama wato a makka yumbiku wallahu ta'ala fil jahimi Allah zai tarar da irin wannan itace a cikin wutan jahima irin wannan itacen babu nasim shi ne abincin masu ɗaukan zunubi masu yawan zunubi mana kayan marmarin su kenan abijani wa sabihi saboda ismil kabiya abijani da mutanen sa ma'abota zunubi babba misalin sakar buhuri kamar mai ne baki irin kaduri zaitin akwai kawar sani ya gani yana ta farfasa fil buduni a cikin cikuna bil fawbaniyati amal salihin ko tajli wa fil dataniyati halin min al muhal ka gaila anin kaman ta farfasa ruwan zafi almari a shadid al haraji ne zalalin zafi lokacin da annabi yake gaya ma kafiran maka cewa ga itacen zako shike nan sai abu jari ya tara manya-manyan gurin kiyawa yake ba ku ganin Muhammadu yana ba ku labarin cewa wuta tana cinye itace to yanzu kuma ga shi yana ba ku labari wani wuta tana tana tsere da itace ina haka zai wu sai ce to kike nan ba ne da kuma aka ce ba ni ma zan yi da kofin sai dai wajen ku yangan sai ce idan mun zo cin abinci in na ce ki kawo da kum ki samu da bino ki mamma ya taushi ki hada da man jaro ki gauraya ki sa kuma zuma ki jira mu in an zo an zauna ya ce wai ina da kuma din nan ne da mamu da yake cewa na ba mu sai ta kawo zai ce to kun ga da kuma din da yake cewa ku raba da shi ki iya hankali ke hadawa itace wuta za ta tsare da shi alhali kuma an san ruwa ke tsada itace ai wannan mutum bai kamata a ji shi ba Allah ya ce to ai abin da zai gamu da shi idan an je kiyama saboda irin wannan magana Allah zai ce ma wannan baniya wa kudu ku kama shi yuqalu min zabaniyati za a ce ma zabaniyawa ku kama na shi mai yawan daukar zunubin nan fatu ku jaki da tsanani biskafri sa'i wa lam ya fa'atuhu ko fa'atuhu jaruhu bi gardatin wa tidda ila sawai jin kar ku tsaya da shi ko ina sai tsakiyar wutar da ke ma nan
ثم يقول هذه العذاب العليم لو إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنت به تمترون إن المتكئين في مقال الأمين في جنات موقنون sai a ce mace zo kana tsana sun ba su kusan nan kuwa za a bau karatihi a saman kansa min azabin hamim amma azaba mai zafi ai min hamim allazi la yuqaribuhu azab wanda azaba ba zai rabu da ke ba wa huwa wannan ayan ablagu ya ce kaiwa matuƙa cikin ayan da yake cewa yusabbu min fawqi ru'usihim hamim ana zuba ruwan zafi a kansu an ce azaban ne za a zabbaka a kansu har ya kai kasa idan an zo wa yuqalu lahu ajin masu zuq nan dana mana dan ana dan dane azaba innaka antal aliyul karim ai kai ne buwaye mai girma بزعمك دلياوانك وقولك دبجنك ما بين جبليها عز وأكرم مني abin da ke abu jari ke faɗa kullum kenan yaya Allah zai aiko manzo ya ba wani alhali a garin maka waye ji ni daraja a cikin maka din nan ba wanda ya fi ni kuwa ya ba wanda ya fi ni girma to saboda haka in Allah zai ba shi wannan ruwan zuƙum a lahira sai a ce zo kan da na mana haba mai girma haba mai girma innaka antal azizul an antal azizul karim kuma yana cewa wai ubangijin kama na ji karfin shi na ji karfin shi ya kaskantar da ni har ya bani ruwan zafi to nan ne ana ne masa gari ana ce mashi ta hakkum to dandana mana haba mai girma haba mai girma dandana mana abin da za a ce masa kenan inna la hakika wannan allazi tarawna abin da kuke gani na azaba ma kuntum bihi tamtarun abin da kuka gani kuna shakka ne bihi da shi إن المتقين في مقام أمين الآدم القرآن كله إذا يا بني عذاب يا بني عذاب في بجكما النعمة أبايانسا ko in ya gabatar da azaba ni'imar sai faɗi azaba a bayansa don karka amince Allah yana da azaba yana da ni'ima to innal muttaqin an gama maganar kafirai da abin da za su dangana da irin abin da za a ba su da abin da za a gaya musu Allah ce ina mutaqina su ko masu tsoron Allah sun ba tabbata bi majlisin amin a majalisa amintacce domin majalisa aminci wato komin kyan gida in ba aminci bai da bai da daɗi ko a ce kana da gida mai kyau ka kewaye aka ce barayi sun sauka a wurin ina amana ko an zo za a kama ka to Allah ya ce to a lahira ba haka ne ba su masu tsoron Allah sun tabbata fi majalisin a cikin majalisa aminin amintacce yau manufi alhawo wanda ana amintar da su tsoro a ciki duk wanda ya shiga cikin aljanna daɗin da yawa za a ce kuludun bila mautin dawwama ba mutuwa ba tsufa ba canji ka shekarunka yana nan a yadda yake ba zai tashi a yadda yake ba sannan kuma ba wani abin tsoro ba za a kama ka ba kuɗi na zai kare duniya kuma za ka rasa gamuwa da wannan ba in kana jin daɗin mulki kullum kana tsoron kai ya kare in kana jin daɗin kuɗi kana tsoron kai da karasa shi sa kullum kake nema in kana jin tsoron wata martaba kullum kana tsoron Allah yake to na lahira na gidan aljanna ba haka bane amintacce ne fi jannati a cikin gonaki wa uyunin da idan ruwa ruwan aljanna ko ina buga yake yalbasuna min sunjudu يلبسون من سندس ويستبرج متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموت الأولى ويوم عذاب الجحيم
yalbasuna suna daurawa min sunjusin daga kifatin alhariri siriri mara kauri wa istabrakin da dibaji wato shi alharirin mai kauri ina dibaji وما غلظ منه متقاتلين سنا فسكنتا جونا لا ينظر بعضهم الى كفى بعل sashi bai ganin keyan sashi lita waranin asirrati saboda kewayawan gadon idan kan nufi ka ga wani dan aljanna dan uwanka wanda kuka zauna kuka ta wahalar ibada a duniya da ka ji kana son ka gaiki gadon ka automatic ne zai kama tafiya na shi ma sai automatic ne zai kama tafiya sai a zuwa hanya a tashi don kar a je gidan wani kira gidan wani ya bi gidan wani a lahira ba a san kishi sai a yi magana a yi magana a yi magana kai alhamdulillah kaga yadda Allah ya girmama mu kun sauka a wannan gida da muna ta ganin mu ba komai ba ne gaji Allah ya girmama mu to in an rabu in za a tafi to ba za a ba juna baya ba wannan gadon zai zari ba wannan ba ya koma da ba za a yi ta kallon juna shi ne ce ala sururin mutaqabilina don ba a son a ga kewa wani a lahira kazalika haka nan to annan malamai suka cewa Allah komai yayi akwai hikimarsa wato idan yan aljanna za su fuskanci ubangiji za su kalle shi to ba da'ira suke yi ba ba kallon juna suke ba kallon shi kawai suke yi yan aljanna amma in su ne su ne za su zauna da juna su kallon juna suke yi suna da'irar juna saboda begen juna to a duniya ma haka muke in za mu gana da Allah wajen sallah shi kawai ake kallo ba da wani amma idan za mu zama yan aljanna da'irar zikiri da'irar zikiri ala mutaqabilina saboda kaga in ma wani da'iran ya zo da'ira ya zo da'ira ya zo da'ira haka nan za a zama mutaqabilina a ce zaman zikirin nan saboda annabi Allah ya ce ana jalisu man zakarani ni ne abokin mai zama da ni abokin taimakewarsa to sana ka idan muna zaune a zikirin nan to irin zama yan aljanna kenan dan kalmar ita ce shiga da kai aljanna كذلك كان يقدر قبله وزوجناه muka aura masu mina tazmija aukarnahu bi hurin in da matan hurin ini wato mata ne masu tsananin farin ido a cikin baki shine ma'anar hurin huru farare ini idan duna kasan ido in ya zama mai yalwa ya zama farin ta kuma ga wani baki jin kyawa tsakiya to idon baya ita kallo wa ta'atil a'ini hisanuha ya da ona yin rubutun alama suna neman masu yi imaniya a cikin aikin nan da an ya tuso bi kulli fatiha din dukkan abubuwan marmari dukkan abubuwan marmari min ha daga ya ta amini na amintattu min qita'iha wa mabaratiha ba yankewa ba za ka ce wata rana ka ne ba an babu ba ko abu kaza ya kare haka Allah ya ce kullum amintattu ne wa malarati ya ba ta cutarwa duk daɗin duniya wata rana in ya yawa sai ya sa kiba mai ya yawa sai ya ce hawan jini hawan jini kiba ya yi yawa ai ba exercise ka ci daɗin ka koji ka yi ce ba a kawo maka kayan wahala a gida kai da kanka za ka ce ka zo ka ce kai zuba ya fa a gida kuma ce ba dure ce ba ce ka gudu haka kawai da sun sare ka ga taku na gudu me yake gudu wai kai hawan jini kar barala ya kama shi wallahi shi abinci ne a lahira shi abincin bai cutarwa sannan abincin bai karewa bai wanke yankewa wa min kulli maqomin dukkan kokoro la yazuquna fi al-mauta ba su dandanan mutuwa a cikin na gidan aljanna illa al-mauta al-ula sai dai mutuwan farko allati bid dunya ba da hayati wanda suka dandana a duniya ba rayuwarsu biya a cikinta قال بعض المساكن زيد إلا الموت جنين لما أنا بعدني لا يذوقون فيها الموت بعد الموت الأولى ne ma'anar ba'adi ne ba sa ɗanɗanan mutuwa banda wanda aka ɗanɗana da farko wa ɗayan azabar jahim Allah kuma ya kare su daga wutan azabar wutan jahannama
قولا نافذ ذلك هو القول العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتكب إنهم مرتكبون
Allah subhanahu wa ta'ala shi kamar jafarar masdarin bi ma'ana tafadulan mansubun bi masdar tafaddal da muqaddaran wato wannan abin da za a yi na saukar da su gidan aljanna da kayan marmarin da kuma amincin su da cewa ba mutuwa wannan balala ne daga ubangijinka wannan balalan kuma zalika huwa al-fawzul azim shine babban rabo wanda bai ba wani rabo kamar sa kisa ne da yake cewa lan yarmula ahadukum aljannata amaluhu lan yarmula ahadukum amal aljannata amaluhu dayan ku aikin sa ba zai shigar da shi aljanna ba suka ce wa ya anta ya rasulullah ko kai sai ce ko ni illa an yi tagammadi ne za ku bi rahmati to shine Allah yake cewa malalan nawratika kar ka dauka aikin ka ne falalan Allah ne kulinnal fallal yadi lahi yuhihi man yasha'u in ya ga dama ya sa ka aljanna kar ka ce aiki ne da dai haka sai wadansu sahabbai suka ce to ya rasulullahi ya ga ne aikin fa sai Allah ya ce aikin abun halitta ne kai ma abin halitta ne to in ka ce aikin da zai kai ka aljanna waye aikin in ba Allah ba wallahu ala bakum wa ma ta'malun da kai da aikin Allah ya yi shi ya yi ka shi ya aikin ka aikin ka mahaluku ne zo da haka ka bari sai ka nemi falalan Allah a kowane lokaci na na Allah fa inna ma zalika al-mawdu'u fa inna ma yasanna wa kika mun sai wa kana al-qur'ani bi lisanika da hasanka bi lughatika da lughanka ya rasulullah litafhama al-arab tafhamu al-arab minka dan larabawa su fahimci qur'ani daga ganka kai balarabe ne su larabawa ne abin da aka saukar da dukkan larabawa ne Allah ya to na sauwake haka ne da allahun ko su mutanen maka yan uwanka ya tazakaru za wa alsu wa yu'minuna su ba da gaskiya lakin nahum amma su la yu'minuna ba su ba da gaskiya kaga in ba don sawakewar Allah ba yaya za a yi a karanta Qur'ani da Allah yake ma annabi inna sanulqi alayka qawlan thaqila za mu kawo maka magana mai nauyi sannan ake saukan ma annabi har su ma yake har su ma yake yi amma Allah ke da yaro Allah in ba don sawake ma magana na ya zo wajen dan karamin bawa irin dan adam amma mun sauke shi wala karya sunan qur'an da zikir malamin mun dake yaro ya karanta da ya karanta tsoho ya karanta amma nan ban ya karanta Allah ya ce ban da yan barkaɗe in tazra ala kahu ka saurari ana kan su tun da zinki innahum murtabun su ma yanda kake ganin zaka za su halaka Allah kuma yake alƙawarin gaskiyan halakar su su ma ana su aukan suna sauraron kai ka halaka ne innahum muntaziruna halaka ka wa za wannan qabla nuzulin amr jihadin kan ya ba shi dama ya yake su ne suratul jahannam سورة الجاثية مكية آية وثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي حقكم وما كنتم إلا فبآيات لقوم يعقلون
سورة الجاثية مكية إلا قل للذين آمنوا الآية وهي ست أو سبع وثلاثون آية آية نفجت سورة ثلاثين دشير قول بقل بسم الله الرحمن الرحيم حميم الله أعلم بمراده ألا يسمع وين يكلمي لشي تنزيل الكتاب سوكا واللتاج القرآن مبتدأ من الله لقى الله ليه kamar yi labarin za al'azizi annan da yake buwayayye fi mulki a cikin mulkinsa alhakimi gwani bi sun ihi a cikin aikinsa inna fi samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin hakika akwai ayoyi a cikin halittar sammai da karsai dalatan masu nuni ala qudratillahi bisa kudurar Allah wa wadaniyati da kadaituwansa kaga ayoyin da suka wuce a cikin suratul baqara yana cewa inna fi khalqis samawati wal ardi la ayati sunan ali imran ma ce inna fi khalqis samawati wal ardi la ayati amma nan sai ce inna fi samawati bi sa khalqu ba to amma duk da mai ma'anan khalqu din ne an ta da mulaku ne lil mu'minina ga mu'minai to za mu ji ayoyin da abubuwan da Allah yake faɗa a ƙarshen kowane aya wa fi khalqikum Allah ya kuma akwai aya a cikin hadisan ku ai fi khalqi kullin minkum hadisan kowa daga cikin ku min nutfatin daga bani thumma alaqatin sannan ya koma gudan jini thumma mulkatin sannan ya koma dauka ila an tsara insanan har ya zama mutum wannan ayoyi ne daga ubangiji wa khalaqa ma yaqulu fi min dabatin Allah shi ya dace abin da ya wawwatsa a kasa na dabba dabban nan anan ba ana nufin dabbobi duk abin da yake tafiya a bayan kasa ya ma ya tubu ala al-ardi min an-nas wa ghayrihim shine abin da yake rarrabe a bayan kasa mutane da wadansu to yin haka nan da Allah ya yi halicci sama ya halicci kasa ya shirya kasa duk abin da ya dace ya kawo ya kawo akwai ayatun ayoyi na kawai a kawarin ga mutane yuki nuna da suka yi kini bil babu kiyawa akwai tashin kiyama aya ɗaya kenan daga ayoyi guda uku da zai kawo mana cikin wannan sura ta cikin lafin ne.
وأخذ هذا الزيت والنهير وما أنزلناه من السماء بسببكم فآياته الأرض بعد موتها وتقريب الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون Wa fi ikhtilafin laili wan nahari akwai ayoyi a cikin sabanin dare da rana zabihima wa majihima tafiyar su da zuwan su dan in ba Allah yake yin haka ba to da an samu sabani wata rana ka taba ganin lokacin dare yayi daren bai zo ba ka taba ganin gari ya waye ranar bai zo ba wannan kawai ya isa ayoyin ubangiji kuma yakan zo da ranar nan daga gabas ya fada da yamma ya zo da wata daga yamma ya kare ta gabas wannan ayoyi ne wa ma anzalallahu da abin da Allah ya saukar min samai daga sama min rizqin na arziki matsayin ruwan sama ya annahu sababur rizqi shi a ruwan sama nan sababin arziki ne fa aya bihi al-arba ya raya kasan da shi ba da mautiya bayan mutuwanta wa tasrifin riya ayoyin Allah ne kuma cikiya wa iskoki ta kaliliya marratan januban wa marratan shimalan wa baridatan wa haridatan wa haratan wani lokaci iska ya tuya ya gudu wani lokaci ya arewa wani lokaci iska mai sanyi wani lokaci mai zafi wannan kawai ya ishe ka ayatu ayoyi ne komin ya ga mutane da suke da hankali kaga can ya ce li komin yuminun a tsakiya ya ce li komin yukinun a nan ya ce li komin ya dukkan su akwai ma'anoni na Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo a ciki shi dai kafiri ba ya da hankali inda yana da hankali ayoyin nan na kawo dare da rana da komai ya ishe ke san Allah ɗaya ne shi sa ranar kiyama ma sun kansu da kafiran suke ce laukun na na akilu laukun na na tsawon akilu ma kun na biya sabi sayar ba a tsara gobe na ne ba su kan ne a sabi sayar Allah ke to zuwan waɗannan abubuwan ai ya isa su gane wa ya da barau da ala ko ce likomin yoke nuna su masu yaƙini su ne kadai za su iya gane Allah subhanahu wa ta'ala saboda yaƙinin su a cikin zuciyarsu yace li qaumin yu'minuna kowanne akwai abubuwan da ya faru wato wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fil khaliq in za ku yi tunane ku yi tunane a cikin halittar Allah kar ku yi tunane a cikin shi kansa Allah misali jahili in ka ce mace Allah bai zama bai kasa bai kudu bai arewa bai garki ba bai yi bane ba baki bane ba gajere bane kuma ko ina yana nan kuma ba kai ba ko a nan zai ce to kawai bai ba shi kawai Ah, to ai hankalin sa ba zai kama ba baya sama baya kasa baya kudu baya arewa baya ko ina kuma yana ko ina to idan ka sa shi tunani a wannan to halaka zai yi to kamar da yake ma nan kawai to ba Allah bai shi ba ya aka kin bai kasan nan ba ta gani ya muje ba yanda aka yi ruwan sunan yanda aka yi tsuntsaye yanda aka yi kaza kai halittar Allah kai nan dai abin nan akwai ne masu halittar to hakkin amawa kenan kar ku sa ku tunane a cikin zaɓin Allah to kamar yadda akwai masu cewa ba Allah irin masu cewa ba nan wai ba Allah abu kaza da yake haɗuwa ya haɗu ya haɗu kaza in ya haɗu zai zama kaza ai ba Allah ke ruwan zama ba to wuri ne yake tashi in ya tashi zai hau sama zai hadari zai zubo sai ka bar su a haka jazi dai to amma kaga su suna tunane ne a kan sunna to tururin waye waye daga tururin to an ce ya tashi ko kamar yadda wani ya malami ya tara irin waɗannan malaman ya tara yaran musulmi yana cewa to kuna gane akwai Allah sai daya yaro daga ciki zai ce mana ina tambayar ka kana da hankali zai ce ina da keke nuna mu sai ya tuno shi a ce mana ba da hankali ba da bayar da hankali wannan nan bayar da hankali ba ta yana cewa wannan hakkin amawa ke to sai wani wuri a nan yake cewa tafakkuru ta haƙi khairun min ibadati sa'a tunanin za'a guda awa guda kai tunani a cikin sanin Allah ya fi ibadan shekara guda dan ko shekara guda kai Allah kake so ka sani to wannan wani sahabi ne ana ce miki mai gida Umar Abdul yace na shi wajen Abi Huraira sai ne yana cewa manzon Allah yana cewa sabo ko sa'atin khairu fi ibadati sanani tunanin za guda ya fi ibadan shekara guda sai ta mamaki sai na tashi da na kyau da Abdullahi ibn Abbas sai kuma na sami shi kuma yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tunanin za a guda ya ji imanin shekara bakwai ne ce a ga wata kuma abin da yana ne na tashi da jojan abubakar siddiq sai nan yana cewa na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tunanin za a guda cikin ubangiji ya ji imanin shekara saba'in da na rasa yadda zai yi sai na zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ce miki ga abin da nake abu huraira ya ce wai kuna ne cikin Allah na za a guda ya yi shekara ibadar shekara sai na zo wani yi na abbas sun zo mai zai shekara bakwai na zo ya abu bakar ya ce shekara saba'in sai nan da lafiya mai ce sun yi gaskiya duka duk sun yi gaskiya amma kira ku sai kira ku sai ce abu hurairah da mai kace yace ya rasulullahi na ji ka kana cewa tunanin za guda ya ji ibadan shekara guda sai ce to wani tambaye ka kai ne kake tunani a tunanin da kake kai irin wannan sai ce ya ubangiji ya rasulullah kullum tunani na yadda Allah ya halitta sama yadda ya halitta kasa yadda ya san dare da rana sai manzo Allah sai ya ce to wannan tunanin da kake ya ji ibadan shekara guda kai ibnu abbas da kake tunani yace a ya rasulullah ai tunani na kullum abubuwa ni tunani na ka dukkan wannan da wata rana babu ko kamar yanzu in ka ce duk da wannan gaba ɗaya nan da shekara ɗaya babu ko shekara ɗari babu kuma an kai ta baku ne ko shekara ɗari da suka wuce duk masallacin na akwai wani shekara ɗari da za su duk nan za a samu wani duk gaba ɗaya ba za a samu kowa ba duk gaba ɗaya an kiri sai ya'ya wani ma har ɗan ma ba za a samu ba yace shi tunanin da yake yi na mutuwa da abin da za a gaba da shi bayan mutuwa sai annabi yake ta makoro da hayar min ibadin sabi sinina to shekara addu'a a tunanin ka yaji shekara da shekara ba ka ga shi tunanin mutuwa yake shi ko wace tunanin halittar zambai da ka sani to ko ga yau wakar ne tunanin ka yace ya rasulullah tunani na al'ummar annabi muhammad ake halittar annabi yadda annabi tunanin annabi da zaki dakewa shi a nan bai tunani a kansa kansa al'ummar sai ke tunani al'ummar sai ke tunani tunani na al'ummar annabi ya Allah zai tsira da su ranar kiyama kai ina roƙon Allah da Allah zai yadda shi ya kyale ya mai da cikina mai girma duk in shiga wutan garkuwa ya samu shiga kar al'umma a kan shiga sai manzana da na yace yawwa to tunanin ka ya fi ibadan shekara saba'in suna kullum Allah ke da aya ne da farko ya tafakkaro ita ne da tafakkaro to yi suna ne a cikin zaki ubangi subhanahu ta'ala to kaga sai za ya kawo su kashi kashi ya kiro gagare da ba su da hankali shine ba su gane tafiyan dare da rana wanda lura da kyau ma kai kanka haka kake ba dare da rana ba kamar da kai haka ba to inna jalilai idza masawla ya ala jalilin hadir ya wuri bila sababbi biyu in suka yi ta hawa kan tsoho sai sun kai tsoho dare da rana su ne sababbi jiya zabo ne yau zabo ne gobe zabo ne to kai da kake ganin saurayi ne wata rana yau da gobe zai kai kai na to wannan ya isa ka lura da sunna tilka ayatullah tilka ayatullah wanda nan ga ayoyi almasuwar da jin ambato ayatullahi ayoyin Allah ne hujjatuhu ad-dallatu ala wa'daniyatihi hujjojinsa suke nuni bisa wadiyan niyyarsa natluha na kusuwa muna kissanta ka alaika akan ga ya rasulullah bil haqqi da gaskiya muta'alliqun bi natlu wa bi ayyi hadithin ba'da allahi wa ayatihi yu'minun da wani hadisi ne ko da wani magana bayan na Allah shine alqur'ani da ayoyin Allah hujjojinsa yu'minuna suke ba da gaskiya ai kufaru makata la yu'minuna ba su ba da gaskiya wa bi qira'atin billahi yu'minuna ويل
ويل لكل أفاك نسيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يسر مستقبلا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا نتقبها وبقى أولئك لهم عذاب مهين
ويل كلمة عذاب kalmar azaba ya tabbata li kulli affakin ga dukkan makareci أثيم كثير اسم يوم ذنبي يسمع آيات الله تتلى عليه جناج آيوين الله القرآن أنا كان جامس ثم يسر على قبره سنة يدوم بسكاكر جنسا مستكبرا هنا لجرما كي متكبرا عن الإيمان وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون وجرما كي نزل ألا يكون هناك لأنه لنا مبسط صلاة لأوزاد أقول لأبدو mu kama guda ɗaya ta yi kirzi girman kai ta Allah ya ma kamar da ke ayoyin ba Allah ya ce ba bashiru bi alalin aliyin kai maka bishara akwai azaba zai zo daga baya alimin mai radadi mulim wa idza alima min ayatina shay'an idan ya san wani abu daga ayoyin mu na alqur'ani ittakhadha hubuwan sai rike ta kan wa'il ilim azu an biha ulaika al-afaquna wa lan ta'lanka ay al-afaquna maka yadannan له عذاب عذاب يا تبت غريب من وجوه حالة ما أبوت ولا أنجوها
يوم يوم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما كسبوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجل أليم من ورائهم عذاب الليل أنا أجبنت أي أمامهم لأنه في الدنيا domin suna duniya ne wara alqur'ani yawanci yakan zo gaba ne wa kana wara mukhalifu ya wasu kullun sabi na gaba to Allah yake ce a gaban su abin da za su gama da shi a wutan jahannama ne wala yakun yarhum ma kasabu abin da suka yi kasabi bai wadatar da su min almali daga dukiya wanda ya ji ayyuka ke an wani abu wala mattakhadhu min dunillah ko abubuwan da suka riga suka bar Allah ba zai wadace su ba ba zai tsira da su ba awliya majmanta wala hu azabu alim azaba babba ya tabbata gare su hadha ayyul qur'an hudan wannan alqur'ani shiriya ne min balalati daga mata amma wallazina kafaru ya tarabihim wadanda suka kafirce da ayoyin ubangijinsu lahum azabun murrijin hakika azaba tsawa azaba ya tabbata gare su alimun mai radadi mutum wanda ke mai zafin ciwo nan Allahu ne الله الذي ذكرهم الله تجري الرسل في بابه ولكبره من ربه ولعلهم يذكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون
Allahu alladhi sakhara lakum al-bahra kutuna allan nan dai wanda shi hore muku teku litajriya al-fulku don jiragen ruwa da gudana fiya cikin sa bi amrihi da izinin ubangiji wa litabtahu min fadlihi don ku nema daga kasuwanci daga balalansa wa la'allakum ko ku tashkuruna ko a gode ma Allah duk kayan duniya mafi nauyi innan daga ko ina a wani ƙasa jirgin ruwa ke ɗauko shi Allah ya ce waye hore wannan an da ma jirgin ruwa kaya wata uku ana saukewa wata uku Allah ya ce waye hore maku wannan in ba ne ba wa saqara lakum ma fi samawati ya hore muku abin da yake cikin sammai min shamsin wa qamarin wa nujumin wa ma'in wa ghairi na rana da wata da tauraro da ruwa da wadansu wa ma hajjil an ya hore maku abin da yake cikin ƙasa min dabbatin na dabba wa shajarin da itace wa nabatin da tsuru wa naharin da koruma wa gairihi da wadansa a ya halaka zalika liman hatikum Allah shi yayi haka ne don amfanin ku Allah da dare da rana a wajensa duk ɗaya ne amma kai dan adam dare akwai amfanin da zaka yi akwai rana akwai amfanin da za ka yi sai Allah ya yi dare ya yi rana don amfanin ku jami'a baki daya mino da gare shi ai safaraha ya hore ta ka'inata mai kasancewa mino daga Allah ta'ala inna fi zalika hakika a cikin wancanan ka la ayati akwai ayoyi da komin ga mutane ya tafakkaru da suke tunani kaga Allah subhanahu ta'ala ya ce jami'an minhu ma'ana da sama da kasa da duk abin da ya faru din nan daga gare shi ne an ce wani abu ya auku a to alqur'ani duk sanda ya kawo wani magana mai dan mashkila sai ya kawo wani wani wani kalma kuma wanda zai warware irin wannan wato sarki ya na rashi yana da wani likita ko wanda yake likitan nan masihi ne wato ba ba kiristan ne amma yana son sa kullum yana duba lafiyarsa kullum zai kira shi ka zo ka shiga musulunci zai yi ka shiga musulunci zai yi wata rana sai haruna da ke ce kai tonka me hana ka ka shiga musulunci ka yi ma ce zai yi abin da ya hana ni ayan qur'anin ku ta hana ni akwai wani aya wanda ya dace ni ma da abin da na kulla a cikin zuciya na me ya ka kulla sai ce to ai abin da ya sa nake son annabi Isa na ya kuma da dan Allah ne Allah yake wa kalimatu alqaha ila maryam wa ruhun minhu shi isa kalmar Allah ne da jefa zuwa maryam kuma ruhi ne daga gare shi min din nan ba aliya ne daga cikin shi aka samu kaga wannan ya nuna nan Allah ne ba wani magana a taura ko da injila qur'ani ba ba haka ne ya tashi sai haruna da shi ce to aiki ya zo wajen malamai sai ya kira malamai ya ce kun ji abin da wannan banzan mutumin yake fada ku kawo mashi jawabi duk malaman da suke wurin suka ƙi motsi ha wannan magana ga shi ba min din nan to a lokacin sai aka ce akwai wani ba bakon malami shi ku barwazi ya zo wannan ya san tafsiri a kira shi ko Allah zai yayi mana wannan da da tsohon da wannan malami ya zo yake ko ji abin da yake faɗa ai na ce wa kai masu alƙaha ila mana wa ruhun ruhu saboda haka isa qur'ani ma yake nan Allah ne sai malamin yake subhanallah subhanallah Allah ya hada mu da shi dai Allah ya hada mu da shi ma ba da jawabin amma ranka dai da ina gaya maka na yi ba ka ce ba zan sha ruwa ba ba zan ci abinci ba sai na samu waya da ruwa a sa da ya aiki a kulle kar a kulle yan kun sa ne a aiki kar a kulle kar a ban ruwa kar a waya abinci alkur'ani ba zai taɓa kawo irin wannan magana da mutila ba zai ya kawo inda ya warware to shi ne ya ɗauko qur'ani daga bakara yana dai yana dai da ya zo wannan ayar da yake hadisan sama da ƙasa da menene duka daga gare shi yake minu da kuwa yake kuma da kowa kuma ne kuma ne da amsa haka bude yake a kira mu haka bude yake zauna me kake wa kalifan su alqaha ila man yaqruhum minhu sai yake to wasafa da kuma fi samawati wa ma fil ardi jami'an minhu a cikin ya yi sama ya yi kasa ya yi komai da komai haka ta yi da su ce eh to a shaɗu an la ilaha illallah wa jama'a sun san da qur'ani ya kawo wani magana alqur'ani ba zai wuce ba sai ya warware shi a wani wuri قل للذين آمنوا والذين آمنوا يكفرون للذين لا يرجون أيام الله ليجزيهم بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن ساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون
نعم إن قل كفنا للذين يكفرون للذين آمنوا دولة الكفاءة الجزية يغفرون للذين لا يرجون أيام الله su nemi gafara da waɗanda ba su tsoron kwanuka na gamuwa da Allah wa kayi abu ai ikfir ku gafarta lil kuffari ma wa ka abin da ya auku minhum da gare su min al'adana cuta na hungare wa hada qabla al-amri bi halihim يجيء أي الله لو ألا يساك وفكرات لنجي قوما ولو سمتاني بما كانوا يسمون الأمين سكا كفن في سنة كفني من الكبر للكفار أزام كتنس من عمل صالحا دون لأجزائك إلتي فلنفسه عمل ياي دون كالسني ومن أساء دون لموننا أساء يا أبا عليها يا مولا كنتا ثم إلى ربكم سنة الله وجيهم ترجعون shi kuma dalilin sauran wannan aya annabi ya taɓa zuwa yaki a bane sun tsayin liki to almuwaiti to suna cikin tsakiyar yaki sai aka buƙaci ruwa sai annabi ya tura a je a nemo masa ruwa a wani rijiya to a cikin yakin akwai shugaban munafikai abdullahi ubayy ibn salul shugaban munafikai shi kuma sai ya tura hajjinsa ya je ya nemo ruwa a wajen to adadin kafin ya je sai wani bawan sai na umar ya je ana ce masa jahaja da ya je wurin sai ga yaron abu abdullahi bin ubayy ya zo zai ɗibi ruwa sai ya ce ba wanda ya zai ɗibi ruwa a rijiyar nan sai an cika goran annabi da sai na umar ba wanda ya isa kuma duk wanda ya zai zo nan umar kuke ba shi kuma yaron shugaban mu na daga yana ganin ai ku ne buwa yayyu mu ne masu gida a ce zara ya ce dole daure dole ba wannan to in ka aika to bai ne bani kowa ya yi ba ba sai ya yi cika sarkan manzon Allah ya cika na abubakar ya cika na umaru ne ya ce to kowa ma mun ya ga dama ya ɗiba to shi yaron shugaban mu na daga ya ce bai dawo ba sai can dare sai ya dawo da ba sai can mai yi sakar yanzu sai a ai jahaja ne yaron umar ya zauna bakin yiyan ya hana mutane wai ba wanda zai zaci ya cika salkan manzon Allah da Abubakar da Umar sai Abdullahi ya ce yanzu haka yayi yanzu haka yayi mu din nan ake cewa mutunci wadanne mutanen kawai misalin su kawai ya zama kamar yadda larabawa ke cewa sabbin kalmar da ya kulka wato ka sa ka rinka yi mai karshe shi zai shige ka wai na wajen annabi muhammad kenan da sauran mutanen mai makka da suka yi hijira suka zo madina ai su suka sauke su su suke ba su da wato wai ya mai da su kamar karnuka ba mu muke ba su abinci ba an ce in ka kiba ta garin da zai ce amma bari ka yi in mun koma madina da yi mun janna la azumin halala mu ne buwaye sai mun kori kaskantatu na da su ai dama abin da yake damun su su da suka zo da yunwa abincin da muke ba su ne in mun daina ba su za su tafi sai labari ya ce sai na umar sai labari ya ce haka yake sai ya zo da takobi ya zo ya mazala ya ce ya rasulullah ka ba ni dama in kashe karen nan kare ka ba ni dama kake annabi ya ce ka yi hakuri ka ga yana cikin mai na tafiya tare da mu idan na sa aka kake shi sai ka ji an ji kuma kabirai su dinga cewa ya fara kake sabban kale shi kale shi kawai ya zai gaba da ranar ya ce ya wuce ya faɗi kaza rana kaza ba rana kaza ya faɗi kaza rana kaza ya faɗi kaza irin wannan ba bai kamata a bai ba ya ce a kale shi kale shi ai na ranar gina zuwa sun abin da nake gudu mutane ya su sun ta iya kuma ya gama kaje mu ya koma yana kai sabansa to yana da daki ma ko nake Abdullahi dan mutumin kirki ne da ya ji aka sai sabon jojin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Rasulullahi ina roƙon ka wani abu in dai ka yadda ka kaje a kaje uba na karka sa kowa ya kaje shi zan gabo shi in dai ka ba da izini a kaje shi ba wani zai kaje ba bannin kaje abuna saboda in wani ya kashe shi wata kila zai hikima zai faru a dangi to amma in na kashe abu na ga yadda za a yi yau zai ce a karka kashe ba malaka karka iya rasu da ban yin kawo maka kanki yanzu ya ce a karka kashe shi kenan da ya ja da zai koma amma me aka yi da za a koma ya kan bane su a zuwa ɗari ne sai maza maza yake ba ya ce shi ne kuwa yi wani gwada ban ciwo bai da kuwa sai ya koma gidan babansa sai za ya kuka fiye riga ya zauna baban ya dawo yana dawo yake ba zai shiga gidan da ba sai dai annabi ya maka izini ba kai ba kai ne buwaye ba to yau mu ga buwaya idan kai ne baka isa kake ba kuma wallahi ka shiga ba kanka shigo mu gani ya zauna kenan na jinki shi a ai ba maganar lalaci in dai annabi bai aiko ya ce in ba ka ko ba ka shiga ba ba ka ba gidan ka ba ka gidan kai ne karkan da shi ya zauna ruwan zafi an azal har magariba har isha ya kaskanta sannan annabi ya aiko ya ce abdullahi ka bai shi shiga gidan sai ka ku shiga gida to shi ne to shi ne ana zuwa ya ce ko ne ba musu gamba dole kana sai na bari isra'ila ولقد آتنا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب حقيقة من بين بني إسرائيل الكتاب مع التوراة والحكم به بين الناس الحكم دشي أتكاين متاني والنبوة من بعد النبي لموسى وهارون كأن موسى وهارون منهم سجن بني إسرائيل ورزقناهم من أطلقات من الطيبات لقدانا أن أبنتي الحلالات كالمني والسلوى كما جربا لكنتم لأجيكا مصدوي وفضلهم في بيتاكم عن العالمين عن العالمين بذاته لكي آلمي زمانه كالأمراء وآتيناهم من بعض بينات الحجوج من الأمر أمر الدين من الحلال والحرام abubuwan da muka ba su nan mun nuna musu abu kaza halal abu kaza haram mun kuma nuna musu bi ita Muhammadin alaihi afdalu salatu wa taslim cewa akwai aikan annabi Muhammad a cikin littafin su akwai وما ظلموا مصابا با في بئسته أتكن أيكا الذي إلا من بعد ما جاءهم العلم sai bayan sani ya zama shi annabin nan sun san shi sun san annabi a wani wuri Allah na ce ya arifu na hu kama ya arifu na abna'ahu wallahi sun ga annabi sun san shi kamar yadda suka san ƴaƴansu wani daga cikin zamanan su nan yace ai yanda na san annabi lokacin da na ganshi kamar yadda su ban gida da atawa suka ga suka bayar sanin shi ma ya fi dan da na haifa dan dan da na haifa shi da ba ni na haife shi to shi ne Allah ya ce da ilimi ya zo musu abin da suka sani ya zo musu ta ta suna ce ma har yahudawan Madina suna ce ma su waɗanda suke zaune a Madina awu da azar suna cewa idan annabin zai ya bayyana ba za ku kakkashe ku za mu kakkashe ku to da annabi ya zo suka ce kuma ba shi bane shi na ce illa ma ma ya baka yan bayyana le baka yin saboda ba zalincin da ya faru bayyana tsakanin su hasadan da ku don hasada gare shi domin su shugabannin yahudu su ne da girma a madina su ne manya-manyan malamai to idan annabi ya sauka ai magana ya lalace kuma girman su ya baki kamar yadda shi an zano bai din nan shi ma abin da ya faru da shi kenan ai shirya shi za a naɗa shi sarauta an yi komai sauran naɗawan sai annabi ya sauka gare sai an nan da ta sauka kuma ina ina sauka shi ne ya ɗauki gaban ya zama shugaban mu na cikin ina rabbaka hakika ubangijinka ya kudi yana hukunci bainahu tsakanin su yawmal qiyamati ranar kiyama fi ma kanu fi sanna cikin abin da suka zai ya tsali gona suna zabani fi a cikin sa
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتك بها ولا تتبع هواء الذين لا يعلمون إنهم لن يكونوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء الله والله ولي المتقين هذا مبارك للناس وجم رحمة لقوم يوقنون ثم جعلنا جبلنا مكسنياك يا محمد على شريعة طريقة بذا تفرق من الأمر أمر الدين الأمر الدين واتبعها كبيت ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون karka bi soye soyen zuciyan waɗannan wanda ba su da sani karka bi su ya rasulullah في عبادة أجسوا عبادا غير الله ولم الله إنهم سو لم يبنوا عنك من الله شيئا ما سوء سنك ديمك ولا أبدك عذاب الله وإن الظالمين أجيك الظالمين الكافرين بعضهم ساكن أولياء بعض مجمع ساكن والله ولي المتقين الله شيني مجمع تين الماسدور الله مؤمنين هذا ونم القرآن بصائر للناس wato abubuwa ne na ganin gaskiya ga mutane ma'alima ya tafassaru na fiya min fil akan wal hudud wanda suke gane wa hukunce hukunce da haddodi wa hudan shiriya ne wa rahmatun rama ne ni kaunin ga mutane yufinuna suka yaqini bil ba'd da tabi kiyama alhamdulillah
alhamdulillah rabbil alamin akalmallah wannan wasu mata ne Allah ya masa da zuwa sannan kuma tana da sojiya har da gida wanda ya rika amma ba ta da dangi ba ta da ɗa ba ta wani dangi na da aka tashi rabon kayansa aka ce an ba a yi limani to da duk limani kuma ya za a yi wanda suka yi nan
shari'a ne wa magada ta ce a ba ko kuma babu su ba ba wai zulmani ba ne tsarin mazuri ne ba da shi su dai waɗannan dai waɗanda ake ganin zalunci zalunci za a yi abin da ya koma hannu ba ba yadda za a yi nan ba za ta ci gano wani sun ba wani dan wani ba kanana wani ba ruwa ba gani ba dan uwa ba uwa to na kafin ya koma ga hukuma hukuma ita ce musulmani
aka wani ba ya yawo mutum mutane da kaje wani ba ya ta yi da kawo saboda girman kai ba ka yi da ba ka yi a haka da wani wanda ko ke kalu da ke nan ba ko ko duka ne da wani makamin mura yanzu ko kuma ai duk inda ka zo masallaci in kana da hankali ka zo ka ce ne Allahu akbar Allah ya dubu ya girma in menene ko da irin girma ka ajiye shi a waje in ka shigo masallaci Allahu akbar jinka Allah ya ji ka girma don haka masallaci ba a yi sauran sarakuna daban ba ba a yi na talakawa daban ba ba a yi na mai kuɗi daban ba sahun ɗaya ne dole kuma a yi sauran gaba ɗaya jami'i ne in an ce zai yi da sambo yake yana gani yana da wani girma wani girma yake da shi. wani girma a ƙasa ƙasa wanda yake ciki tattaki wanda yake ke ɗauke nan dabon bilali da taki
aka yi kasa wannan wani mutum ne yana da matan sani ya ɗauki wannan ɗaya ya kai ta wani gida ya ajiye ta wannan kuma tana wani gida da ba sai ta ciki ya ji wani ɗan wanda ya sai ka zo ne mata ya ta ita kuma matan da ta yi ma ita tun ba ta ta ba to shi ne kake cewa tambayar ta ana ta alintanci ko ko ta ne ko da ko da ki yaya za ta yi
shi dai an haƙƙi ne na kowace ya ba ta haƙƙin da ya ba wannan haƙƙin da ya ba wannan haƙƙinsa idan ya saci kwanan wani ya kai wancan wata ya zama azzali idan ta ki masa ta yi faɗa da shi dan ya bar zuwa ya yi wuya ya wurin in bai yi ba har ya tilasta ta matarsa ne amma haƙƙin zalunci yana kansa kamar da jahilan kan ce wai zina ne ko ya dauka kwanan wata ya wata to ba zina ba ne amma dai cin haƙƙi ne zalunci ne Allah zai kama shi annabi ce wanda bai adalcin ba zai zo ranar kiyama gefen jihadin ne kamar mai baralai
aka zama da wani yana cewa dole ne in mutum ya yi karatun Qur'ani ya sauka ya sauke sai ya yi sadaka
ai sadaka ko kai karatu ko ba kai karatu ba an ce ai sadaka ai domin shi alqur'ani shine maganin komai duk abin da kake nema ya tare da alqur'ani addu'a yana ciki zaman lafiya na ciki komai yana karatun alqur'ani to idan ka gama alqur'ani ka yi sadaka yana da kyau in baka yi ba kuma babu laifi ai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce rana ce kuma kullu baqatu bayna yadaykum sadaqa ku gabatar da sadaka kafin ku gana da annabi a lokacin sahabbai sai da aka ga kuma masu ganawa ku yi bancin raka wasu abu ya muku nauyi da wani ɗauki amma ba ba tashi ba sadaka in kai qur'ani kai sadaka a ciki alkhairin da zai same ka ya ji wanda ba kai sadaka ba in kuma ka da hali cewa annabi sadaka sadaka
aka zama da wani yana cewa ya yi da an ce ya yi da aljanna to ba a shiga haka ne to dole dole ma da yana tare da lokaci da ya yi to wala ya ji da shi ka ai ba babban malami ne ai Allah ne yake khalidi da fiha khalidi da fiha abadan khalidi da fiha abadan zai kasa maganar Allah kuma hadisi yana cewa idan an gama shiga aljanna Allah zai ce ma yan aljanna khuludun bila mawjud khuludun bila mawjud zai ce ma yan wuta khuludun bila mawjud dan ma a faranta mana rai a ce ke mutuwan shi zo ke ma kowa ya zo ya kallo ita ma ta gina zana ga duk wanda yake ba ba ba dan dan wani lokaci ne to ko dai ya canza qur'ani ko kuma bai san wannan yake ba ba tafsiri yake ba ta bayani yake aka zama da wani wani bawan Allah da ya zama da Qur'ani da Allah ya karba sai ba shi neman du'a ya Allah ya karba da zuriya nan baki daya Allah ya karba da zuriya nan baki daya